zalunci da ke ciki ila gairi zuwa ga wani sura ka ayar na magana ne ga kiratar da al'umma daga wani al'amari da akwai yiwuwar su samu zunubi a ciki zuwa ga wani al'amarin da babu zunubi fa inna hum qala fi awwaliha domin Allah madaukakin sarki cewa yayi a farkon ayar wa in khiftum an la tusiru fil yatama fankihu ma saba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba' idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba game da marayu ita ce mace mariniya da kake rike da ita kuma akwai halastin ka aure ta sai ka ji tsoron idan ka aure ta ba za ka iya mata adalci ba fanke ma saba lakum minan nisa to ku bar ku aje waɗannan marayu ƴaƴan dangi ku aje ƴaƴan zumuncin ku fita waje ku auro duk abin da ya maku daɗi daga mata ko duk biyu mana ko ku auri biyu ko ku auri uku ko kuma ku auri hudu wani shi ne kololuwa shi ne mana ke faɗar da mun subhanahu wa ta'ala ala ma yatakallasu na bihi min zulmin min zulmin yatama da wannan aya ce Allah ya nuna wa al'umma ya shiryar da al'umma zuwa ga abin da za su kubuta da shi daga zaluntar marayu to da kila yana kan to yanzu in ban aure ta wannan bare ne da nake rike da ita ba wanda akwai yiwuwar in na aure ta in zagance da to ina mafita to shi ne sai mafitar ta to yanzu mafitar ita ce je kawajen dangin ka aure ko biyu ko uku ko hudu kaga yanzu an sallami mai jin tsoron in ya aure mareniyar gidan shi zai zalunce ta yanzu wannan bangaren ayar ya ba shi mafita an an an ba shi mafita wa huwa ikawu asaba lakum min an-nisa'i al-ghawaid shi ne auro abin da ya masa daɗi na daga wasu matayen daga waje ko wanda suke ba da dai wanda ba marayun ba wa a ba alahun bin kuma ya halatta masa haka halarci daga gare shi yana so jikin sani fuskar farko kenan ko wannan an sallame ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن. tunda ka wata ta ce wani farkon ayar cewa su fasa auren marainiyar da suke rike da ita kwaya ɗaya su fita wajen dangi ta auro ko biyu ko uku ko hudu to duk da ko ya auro ko biyu ko uku ko hudu kaga akwai wajen ci rukunan dai rukunai da ake da bukatar kila da adalci a ciki ciyarwa da shayarwa da magani abu da yake nan wurin zama abu biyu kenan tufafi abu uku kenan sannan sai kuma rabon kwana to shi ne sai ci gaban ayar ya kiryar da al'umma zuwa ga to idan na ji tsoron kasa yin adalci a lokacin da na auro mata ko biyu ko uku ko hudu daga wajen dangi ina mafita to shi ne sai Allah ya bayar da mafita bayan ka kan da su da jiki min jauri wa kulli abinda za su kubuta da shi daga zalunci bi adamin tasiriyar bai da kunna game da in yin adalci a tsakanin fakada sai Allah ce fa ina khiftum an la ta'dilu in kun ji tsoron in kun auro mata biyu ko uku ko hudu ba za ku yi masa adalci ba fa wahida to ku auro da aw ma bala ta aymanukum ko kuma ku taƙaitu ga abin da hannayen ku na dama suka mallaka na ku yayi ku shi ne ma da yake ma da yake abin da yake suna mana ne yanzu dan Allah ina haɗin waɗannan maganganun guda biyu ko sai magana sai mai cin gashin kanta bangaren farko na ayar in kana jin tsoron ba za ka iya wa marainiyar adalci ba ta waje ka auru wajen dai daga biyu har uku har uku to sannan da ka fita wajen kuma sai kuma wani tsoron ya sake zuwa maka to kada dai in yi gudun gala in fada ma zabu na bar wata marainiya dan akwai wani wajen wata adalci ba sai dai idan na aure biyu daya a can garin daya a can garin wajen dangin su su kuma biyun zai iya masa adalci kana ce to nan ma ga mafita fawasila to nan kuma a wuri daya to kaga aka hada ababen guda biyu an sanya kofofi guda biyu ko ba daya ba zai taba bada sakamakon da ake so ba man ja'ala al-babai li babal wahida faqad kafa qiyasan fasila kamar da suke cewa Madalika kuma akbara subhanahu sannan Allah ya sarki ya bada labari annal wahida ka mata daya domin kaliyani ko kiyanga adina ila adalil bayti wal jawri shi yafi kusa da rashin karkata zuwa ga wata ko kuma yin zalunci wa hada sarihun fil maqsudi malaka wannan bayani ne karar cikin abin da ayan nan ke nufi kenan kowa ma zai iya fahimta haka insha Allah السادس كنت تشهد أنه لا يلتئم قوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدل فزي داتي لفتن أن لا فا ليس إن كنت tsoron ba za ku yi adalci ba fil arba'i game da mata hudu to fanki ruwa ilatin to ku aure mata ɗaya mana au ta sabru ma tun bi milkin yamin ko kuma ku riƙi ku yanki na abin da kuka ga dama daga mallakar ku fa inna zalika aktharahu ila an tukthara ila an takthura iyalukum ila an takthura iyalukum wannan shi ya fi kusa zuwa ga iyalan ku fi yawa bal hada ajalati min al-awwal fa ta'ammalu wanda ke kai wannan ma ya fi nisa ayya fi nisa na abin da yake so ya nuna shi ne wanda suka ɗauki wannan a matsayin haka ayar ke nufi kamar masu wancan fahimtar za yi kuskure suka yi abin da yake nuna mana shine kamar yadda ka zo kirce ne shi na fassara cewa an ɗan ɗauki sarki ke cewa ya kai mutum in kana jin tsoron in ka auri mata hudu za ka tara iyalin da suka fi karfin ka to ka auri mace ɗaya mana sai ka mallaki ku yanki talatin su talatin kuma da haihuwa za su da kai wai wai wai mace ɗaya da ku yanki talatin shi ya fi kusa-kusa ba za ka tara ‘ya'ya da yawa ba. Wanda ce to, ai wannan kalkale ne na yawa ko ba ba da yi mama. Ya ce, ya ba wannan rubutu ai. Saka an mara ya ka lura da wannan. Sai ka gaskiya ba haka Allah ke nufi ba. Wannan ai ai ai ba zai yi ba. Wannan yadda kiman karama hukaciya ko? Eh mutum ya ya ya sanya kilo kilo hamsin ya kasa dorawa kuma sai ya kara goma. ke bari kuma na kare kilo goma ya kai kilo sittin ina ga ranki ya ɗauka ai ba zai yiwu ba to shi ne sai ha bar hada a da nabi kai wannan ma ya fita daga ta kirar ma sakon ayar da aka kan lura da shi as-sadiqu na bakwai annahu min al-mumtani yana daga hanannan abu ayyuka da a ce musu ina fiftum an la ta'dilu bainal arba'in idan ba za ku yi adalci a tsakanin mata hudu ba to fa lakum an tatattar su bi bi'ati surriya to ku yi ku yi sadaka da ma da ku yi da mana wannan ma shi kuma ba ba ma auren gaba daya aka ce wani in kana ga ba za ka yi adalci a tsakanin mata hudu ba to kar ka auri ko daya ka samu shi yanki da ni kawai ka san ma na yarda su sadaka duk wanda kuka haihu da ita ta zama ummul walad ba da aka sai da ita ba da aka kyautar da ita kana mutuwa ta zama ya ka kuma yayin da ta haifa ba ba ba yi bane saboda a layin bauta ko ba ake ko ba za su biyo kai kuma kana cikin yankin ka ya ka a wannan zaman sai ya zama mutum ya ji tsoron tara iyali da mata wuri sai ba su auren sai aka biyar gatari wa aksar ko ma fiye da haka madan ce fa inda hu adana an ta tafsura ya gudu wai haka ya ci kusa da ba za ku tare iyali ba shi ma wannan fa hada afa'adu afa'adu min alladhi yali ko min min min sabibi wannan ma ya ci nesa nesa kwarai da wancan na shida to sai sai asani na takwas Allah kawai da zalika adina an la tafsu fadin shi da yace haka shi ya ci kusa da cewa ba za su yi zalunci ba ta alilun da kulli wahidin min al-hukumaini al-mutaqaddimaini wannan dukkanin shi fatar dalili ne na ce tare a hana ka abu sai a faɗa maka dalilin da ya sa aka hana ka an hana mu shan giya me ya sa aka hana mu shan giya saboda giya na bugarwa an hana mu zina me yasa aka hana mu zina saboda zina alfasha ce na uka na fahishatan to wani wani shine ta'ali to nan wurin yake cewa da aka ce in kun ji tsoron ba za ku iya wa marainiya adalci ba to ku je wajen dangi ku auro ko biyu ko uku ko hudu an gama da wannan to idan kuma kun ji tsoron ba za ku yi wa biyu da uku da hudun da kuka auro daga wajen dangi adalci ba kuka kai su a ɗaya sai sun mece ce hikimar ko dalilin da ya sa aka ce a takaitu a ɗaya shi ne zalika adana Allah ta mu to idan kuka auri ɗaya to nan ya fi kusa cewa ba za ku iya zalunta ta ba saboda ka ga babu da bambana sannan abincin da za ka bata ba za a gane ka yi son kai ba saboda ita kadai in ka siyo mata jiba ba za a gane ka yi son kai ba saboda ita kadai ce ɗakin da suke zaune ba za a gane son kai ka yi son kai ba saboda ita kadai ce musamman su kai ma ɗakin kake zaune aski domin da mai aikin ta kan tun yin wuce jiko shi ka samu sai ka zaune da ita kai ma sanin kwana a ciki kwana zai gane amma sun su biyu ne ba yanzu na asiri ne su ka yi wancan tanki ba ka yi wancan tanki ba wacce an sa mata filin ɗaya ne wannan kuma an bata da raga a na da da da da can wannan an cire an sa mata kwano ta namani wannan kuma an bata da jinka yan adawa na kawo mata hari da a nan biyar ko yanzu nan ka ji ana kawo da wuce to kaga in dai ne ba za ka iya gane waɗancan ababe da ake fatar a samu daidaituwa tsakani ba to shine sha'adidu li kulli wahidin min al-mu'minin dalili ne ga kowane ɗaya daga cikin waɗancan dalilan guda biyu kenan in kun ji tsoron ba za ku yi wa mareniya adalci ba to ku auro a wajen dangi in kun ji tsoron ba za ku yi ba ɗan wajen dangi biyu da uku da wuta adalci ba to ku kai su a ɗaya kuna ka zalika adana Allah ta hudu yana komawa da auren mareniya in ana gana ya mata abinci ko fita wajen dangi ana gana ya mata abinci ba haka yana komawa zuwa ga auren biyu ko kuta a wajen dangi ko ta ce zuwa ga guda daya yace wa kuma nakalu min nikahi ya dama ila nikahin nikahi bawani shine kiratar da su daga auren bareniya zuwa ga auren mata daga wajen dangi wa min nikahi arba'in ila nikahi wahidatin wa bil kiyami haka yana tunatar da su daga auren mata hudu ko uku ko biyu zuwa ga auren mace ɗaya ko kuma mallakar biyanga wala ya yi ku tali da zani da yakin da ne yayi to kaga duka haka ne dace ka faɗi dalilin hakan wai a matsayin dan kada a tare iyali ba kamar da sai Allah ce me yasa aka ce in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba me yasa aka ce fawaida India abin da Allah yake yasa yake fawaida saboda kada ka auri mata biyu ko uku ko uku ka tare iyali mai shawiya ki ba ma sai da wasu ga da hana da a nan gurin to da ka kare su ke ba duk da wannan za ka hannunka ne sanda ne da kuma martani akan wancan fahimtar da Imam Shafi'i da wanda suka yi to sai dai a tafi'u fuska ta tara na mutu da ana uwa ta'ala fa Allah mutukin sarki ya ce fa in khiftum alla ta'dilu kin kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba walam yaqul wa in khiftum alla tattaqiru aw ta'tal in kun ji tsoron ba za ku talauce ba ko ba za ku zama mabukata ba fa wahida inda wancan illa wancan ma'anar da Imam Shafi yake nufi to me ya fi ƙarfin Allah ya faɗa haka da sai Allah kawai ya ce to ya jama'a fanki hu wa in kuntum Allah ku kusa ku miliya dama fanki hu ma saba da kun minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum Allah tattaqiu fawaida in kun ji tsoron in kuka yi biyu uku hudu za ku kada wuri to ku ɗauri ɗaya in Allah ya faɗa haka da wanda zai ce bai yi ba amma tun da bai faɗa ba haka yake nufi ba ba haka yake nufi ba shine yake walau kana da muradu kidda da iyali da a ce Allah na nufin da auren mace ɗaya don kada iyali su yawa ne da kana an sabu an yi kula zalika da abin da zai fi dacewa da ke ce wa ina fikin an da ta tafiru fawajina tun da kan bai faɗa haka ba ba haka yake nufi ba zai fuska ta goma ta ƙarshe annabu ta'ala lallai shi Allah madaukakin sarki ke da zakar hukuman manhiyan anhu in Allah ya ambaci wani hukunci da ya hana aiki ko ya hana wani abu a cikin wa'allalan na hayar illace sai ya faɗi dalilin hana wannan aiki Allah ya haramta giya kuma ya an faɗi dalili me yasa saboda ne ka bugarwa Allah ya haramta zina me yasa ya haramta zina inda kuka da fahishatan alfasha ce babu kyau to idan Allah ya hana wani abu sai ya faɗi dalilin hana abu au a ba a shay'a sai kuma ko kuma ya halatta wani abu wa andala adamu hu bi illati sai ya faɗi illar kishiyar halattawa misali ya halatta mana duk dabbar da muka yanka amma kuma ya haramta mana rushe kaga ya halatta mana yankanke ya kuma haramta mana mushe me yasa ya haramta mana mushe saboda ba a ambaci sunan Allah ba kaga yanzu kai tsaye za ka fahimci me yasa aka halatta mana yankanke saboda an ambaci sunan Allah sai dan Allah ya halatta wani abu sai kuma a wani wurin sai ya ya faɗi dalilin da yasa ya haramta kishiyar shi to fala budda an takuna da illan nan wurin wasu za su rubuta musadatan da zikir hukumin mu'allal ko kuma musadatan da zikir hukumin mu'allal kamar shi ne ya fi dacewa ina da shi aka sa ko musadafatan ko akwai wanda za su baka aka sa ba akwai bugun da aka sa musadatan akwai bugun da aka sa musadafatan shi ne a nan ko shi ya fi shi ya fi zai bayar da ma'ana fala budda an takuna da illatu babu makawa wannan dalilin da aka faɗa da yasa aka haramta kishiyar wancan halattar ya dace da dukkan hukumin mu'allal da kishiyar wannan hukuncin da aka faɗi illar misali yanzu aka ce me yasa aka haramta mushi saboda ba mai sunan Allah ba yanzu kenan me yasa aka halatta yankanke sai kace saboda an mai sunan Allah idan aka samu sabani tsakanin dalilin da ya sa aka haramta wancan da kuma dalilin da ya sa aka haramta cikin sai illar ta sha bambam to akwai matsala hukuncin da ya ba wannan matsaloli na hukuncin ciki ya kuke tattauna su za ka fi ma an zaurance suke shi ne ma da yake wakar an da su da hana ruwan ta'ala ibada ne kashin rayar da ya kama Allah maɗaukakin sarki ya faɗi dalilin da ya sa ya halatta auren wacce ba mareniya ba. Wani kisari alal wahidin da aka je wacce ba mareniya ta ke karkashin kafin ba kuma aka taƙaitar da kai a guda ɗaya aunin kiriyayye ne ko kuma kai mallaki ku yanga saboda mai da annahu aksarabu ila adadin jinni saboda auren wacce ba mareniya ba ya ci kusa da ba za ka yi zalunci ba. kadan ka aure na kusa da kai zalincin da zai fitowa sannan ka aure fiye da ɗaya kuma zalincin da zai fitowa kenan to sai ya faɗi illar da cewa ila adama da jauri saboda ya fi kusa da cewa ba za ka yi zalunci ba sai ma da cewa ma'alumun sanannen abu ne kowa ma ya san haka an na kasara ta iyali yawan iyali la tu za su adamu da hukumin mu'allali ba zai ci karo ko la tu sati ko ko la tu sati shi ma mun yi da la tu sati ko dai la tu sati adama da hukumin mu'allal ba zai ci karo da wancan hukuncin da aka bayar da dalilin hana shi ba da aka fala ya sinu at-ta'lilu bihi fala ya sinu at-ta'lilu bihi bai dace a bayar da shi a matsayin dalili ba na abin da yake nufi tunda muna da maganganu ne guda biyu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba kar ku auri mareniyar da ke hannu ku auro daga waje sannan in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ga mata fiye da ɗaya mutum ku taƙaitu a ɗaya shi ke sai ka zo ka ce abin da ya sa aka ce ka taƙaitu a ɗaya za ka adana Allah ta wuri saboda kada iyalanka su yawa abin da yasa kuma aka ce ka karka a wurin bare da ke hannunka zalika adana an da ta wuri shi ya fi kusa da bala ka zalunce ta ba sai ka karkata wancan ta ce zalunci wannan ka ce tare iyali za ta hukuncin ka yi ba baka da ka'ida za ta goyi bayan ka wannan dole illar da ke na farko ita za mu samu tsana in ba su dace ba an yi mummunar fahimta to shi ne ma da yake so ya nuna mana to sannan abu na ƙarshe da ma ne da za mu kawo a nan da a baya kusan mun faɗa ba wani hukunci ne za a iya fitarwa da Allah ce wani hukuncin Allah ta kusa ko siriya ta ma waye mare waye maraya maraya shi ne bai kika karuta guda biyu na ɗaya dai baban shi ne ya rasu ba a haifiya na biyu bai balaga ba kaga wannan ayar tana nuni da cewa ya halarta a aurar da mace tun kafin ta balaga wa in khiftum alla tuqsitu fi ta ma saboda ya nuna yarinya da ke karkashin ta tana kula da ita ko ba na gaba ce ba ya halatta ko kai ka aure ta in ya halatta ko kuma ka aure da ita in ya halatta amma ka ga kafirai yanzu da suka bazo wuta suka shigo da daloli suka hura kullum marasa rabon duniya da lahira yadda ake tafa fitika wani gwamna ma ya fito yana malamai habaici kamar yana so ya ce Allah ya tsara malamai ba shi nan kun ce mun ce za a kawo dokar ba za ka aure ɗaya kamar sai ta kai ta wai ga saudiya ta sa mu ba saudiya muke bi ba Allah da manzo muke bi eh saudiya na da kima ne saboda ta yi sa'a Ka'aba na garin ta Madina na cikin ƙasar ta inda ba a nan take ba sai in na gaida ba kake da zafi ma ko yawan shakata ba za su ji daɗin zuwa ba da ka mu ba ba saudiya muke bi ba saboda in an zo da wata doka ta canza kundin tsarin mulki ko biyayya ga turai wannan ko ba din da yana ne mu sai in mun gani a kadan na hukka da rasulu hukka na sahabbai in ko babu shi to duk dan duniyar da zai zo ya taka naka ne yana kokarin kafa mana hujja da saudiya da muke to shi ne yana ganin ka bai tarko ba duk ka gama dissaka dissakan ka muke ba mu yadda ba shikenan ka ƙara awa ɗaya kana bayani da ƙarin haske saka ɗaya mu ce ba mu yadda ba duk wayan mutum ya san laki ita ce mai abin nan ka gwani ya nuna lafiya auren jami'a sun tana karama kila za a kalli wasu masalin ko wasu yanayinta ko al'ada ko dai duk wani abu na maslaha da za a iya hankowa in dai an yi bisa abin da ya dace a ƙarshe akwai da ibn al-arabi al-maliki yana da wata tafi akamul qur'an ya dauki wannan ma'ana wannan bangare na aya dalika adana an la ta'ulu ya dauki kalmar yake cewa wannan dalika adana an la ta'ulu an la ta'ulu din yana da ma'anoni a kan da guda bakwai so mai yawa suna cikin waɗanda muka ambata a can wannan shine abin da ma da ya tattara a cikin babi na farko haka babi na farko yana da fasali ne guda uku kowane kuma ya tattauna matsaloli masu matuƙar muhimmanci dangane da abin da ya shafi ko fadadar samun ‘ya'yan ko kuma abin da shari'a ke da shi na kwaɗantarwa game da samun ‘ya'yan. To sai baji albabu sani baji na biyu. Shi baji na biyu bai da wasu matsaloli guda ɗaya ne turai sai ta bi karahati da sa'udul banati wannan babi na biyu ya zo daidai da kyamatar game da karhancin kyamatar ‘ya'ya mata shari'a ta kyamaci ka kyamaci kyamaci shari'a ta yi Allah wadai da ƙin ko kyamatar ko tsanar kyamacin sun haifan maka قال الله تعالى أسلم سبكين تركيا في سورة الشورى yake cewa lillahi mulku samawati wal ard Allah shike da mallakar sammai da kasai sama da kasa dukkanin Allah ne shi ya halice su shi ya kera samar da su shi yake rike da su shike da cikakken iko da su ya kuluku ya kuluku ma ya sha Allah shike halitta abin da ya ga dama nan Allah ya nuna maka ko me ya ga dama haka ne sai daga a cikin abin da aka saba gani da kafafi in ya ga dama sai wani da kafa ɗaya a jinsin kuma kai wani da kafa uku kamar ka ce ya ko ko dane da aka samu ne kafar wanda ta maka ne wanda da gangan yana tsalle ya kalu kuma ya sha yana yin abin da ya ga dama yana da majalisar dattawa ko majalisar wakilai ko a cikin kai motion ko majalis ko majalis ko ko kuma dokokin kasa na mace birki ya fa'alu shi ma yuridu ne abin da ya ga dama haka yake aikatawa sannan la yus'alu an ma yus'alu wa hum yus'alu ba ta biyar Allah Allah ne yasa kai kaza wa su'alul lahi an shay'in kufur ka tambaya Allah ne yasa yake zama ka tafi ne to shine ya Allah ce ya khuluqu ma yasha Allah na hadisar abin da ya ga dama ya habu liman yasha inasa yana ba da kyautar ‘ya'ya mata ga wanda ya ga dama, ai, kamar haihuwa duka mata, a tarihin duniya har yau akwai wannan zinin, ‘ya'yan ki goma ko ashirin ko talatin duka mata. Ka sau da ana da wani talatin da biyar ba ni ko ɗaya, haka Allah ya ga dama, in kuma duk za a taru a yi ta mai ta roƙon Allah ya canza abin da ya ga dama zai canza wa bala da zanga zangan da mana zanga zangan da mana ba ta sa amma an kawo muku wuta ba bala na zo ka canza ya canza halittar su dama shi Allah sai dai roƙo kai kanan da ke ta makiya Allah Allah Allah sai a ga dama su ne kashin farko waya abu ne mai ya shafu kuma yana ba da sallan maza ga wanda ya ga dama sai ɗauki kyautar ‘ya'ya maza sallah ya ba wanda ‘ya'ya talatin duka maza haka Allah ya ga dama awun zanguyo hom duk ƙuranan wa inata ko kuma ya shafuɗa masu maza da mata ta ce mutum na da maza yana da mata wani in ya ga dama ya fifty fifty guda ashirin goma maza goma mata in ya ga dama ya haramci su na farko na miki biyu mace wutir wutir duka maza shafai shafain duka wutir maza shafain mata in ya ga dama haka zai wani kuma a ta jero maki mata sai an je rage sai a tsaya sai kuma a jero mazan daga baya ko kuma wani arziki ana sarka mai maza uku mace ɗaya ko mata uku mace ɗaya yadda da ya ga dama ba kuma dama mutum ya ce ya haka tambayar ya haka ma babban laifi ne wanda su ne jinsi na uku na mutane kaso na uku na mutane wa yadda an bai yadda wa aqima kuma yana sanya wanda ya ga dama ba kara ne wani ma sai ya ba ta yi wa inda huwa alimun qadir Allah masani ne kuma mai iko ne shi ya san hikimar da ta sa ya ba wani mata zalla ko da mun san kiwon ku kuma sai ya kuma fahimta amma dai shi ya san hikimar ya san me ya sa ya haka to sannan ya san me ya sa ya ba wani maza zalla ko ya hada wani ko ya bar wani bai baki ba kuma kadir kuma mai iko ne ya haka yana da ikon ya haka cikakken iko kuwa ma da ke fakasta ba subhanahu wa ta'ala halal zawjaini ila arba'ati afasani sai Allah madaukakin sarki ya raba halin ma'aurata zuwa kaso guda hudu kashe kashe hudu ko da gare da hudu ishtamal alai har hudu wanda a kansu ne samun ƴaƴan ya ta kai ya tattara wa akbara kuma ya bada labari anna ma qaddarahu bainahuma min alwalad faqad wahabahuma iyyahu abinda Allah ya kaddaro wa ma'aurata na ƴaƴa to wannan abin ya ga damar ya ba su kyauta kasan kyauta ba karamar kima take da shi ba za su mutum na ta koyin kaya saboda kyauta ce kyauta ta musamman yanzu za ka an baka sentiri a wata makarantar idan sai da aka tara mutane gwamna ya zo shugaban kasa ya zo aka baka kyauta sai da ka dawo gida ka bude sai wani biro ne kawai biro ne mai kyau sai ga kana kula da shi dan ka za ka iya sayan ɗari amma saboda an ce kyauta ne sai ka rike ba da na kyauta daga Allah kuma wancan jiran da aka baka bayan kai zuciya ka tafi kasuwa za ka siya to shi kuma kyautar Allah nan babu inda za ka je ka sayi babu inda mutum zai je ya sayi da dama ya ce ga suna ya ce wa kafa bi da abdi ta'arrudan li maqtihi an yatasakhata ma wa habu ya ishi bawa yi wa Allah karan tsayi ya rika zargi tare da yin kushi tare da Allah ya bashi mutum ya zama mai dankalin wauta ya rika kyamar kyautar Allah yanzu mai mulki ma ya baka kyauta ba za ka ce ba ka so ba in ka iya karfin halin da su ne za ka iya ba ma ka ya ce wa bada asbihanahu wa ta'ala bi zikr bi ila sai Allah madaukin sarki ya fara ambatan mata to me hikimar me yasa Allah yake ya abu da mai ya sha'u inaka sai fara ambatan mata shi ne malaki kafafila wasu malamai sun ce tabbaran lahunna domin ya ɗan daga darajar su tunda su ne a ƙasa saboda arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima fassara Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim kullun a duniya wannan ana maganar fa a dunkule kenan in ka tattara jinsin maza har duniya da ƙari su ne sama da jinsin mata amma idan ka fara falle falle wannan za ka iya daga wata mace da tafi wani ne za ka aka a dunkulen ya zama na riba amma kai kaza akwai matar yanzu a ce a yi finna finna sai a daga wani sai a daga wata sahabiya sai ka ce ta farashin mu da a bujiyar rufe gwamna na ce kai a dunkula kenan a kudin guru amma a tilla tilla akwai wata macen da ya ce dai a taya ta murna kawai ta yi gaba to nan abin da yake nufi a dunkule jinsin maza ya fi jinsin mata daraja to me yasa namiji ya fi mace wancan a dunkulen idan namiji ya rike waɗannan dalilan to zai rike wannan matsayi nashi ko a shi kadai ne amma yana sakaci da wancan matsayin to jinsin maza tana nan a matsayin sama da jinsin mata amma shi a karan kanshi mata ta ki shi na lantarki ma fasalin zaɓu ba a zan ma'ana ba'alu saboda fifikon da Allah ya yi wa maza akan mata tun a tsarin halitta namiji ne aka halitta mai karfi ya iya ba da kariya yanzu ka auro mace kawai malam kaga ta shiga gidan wani maciji ya shigo ya fito daga daji ya shiga gidan makota matar ka ta shiga ta kamo masa shi ta saka a leda ta daure ta wasu ai ba zai kwana kwana ɗakin ba kawai ka auro ne irin ka dai an baka a rubuci da kuma faɗi ba kai kalla da kyau ba ai kan mace ta ga kyan kyasu ta yi biza za ta bar ƙasar yawon wato wannan macen ke sosai sai kuma kai ne za ka ina yake amma ana kwanta ko kuma kana kai mata leka akwai matsala mata biyu ne a ɗakin da ne siffar maza da ne siffar mata ai duka gudun bakin dafo sai kuma ka rungumi zaki yau wato namiji kenan amma ita ce ke kama zaki ko kyankyan ko ko maciji ko kunama to kaga to su a wa wani nake ku fil hiliyati lakin kai wanda aka halitta da cikin ado ba ta iya yaƙi ba wa kofin kisanin gairobi in an zo yaƙi ba su da komai ba su ba su da jarumta to su ne za ka ce ka fita da su yaƙi su mata a ado su ne ɗan kyale-kyale ne ɗan kayu ne ɗan atake ne a tunkule jinsin bala yaƙi da kamar shi sai mu ce da ke kamata kenan a gabatar da to me yasa ya kace to tun da jinsin mata na ƙasa a daraja to da Allah ya zo nan dan ya nuna shi a wurin shi mata ba kaskantattu bane sai ya fara da san ya ce a rijalu qawwamun 'ala nisa a suratul nisa'i ya zo suratul shura ya ce ya abu ne mai ya sha'u nasa sai ya fara da mata kaga ya ya kara masa mai sun shiga gaba shine yake nufi tafarar na kunna dan tsora karayar da mata suke da ita na tawayar daraja dangane da maza da ajali لأجل استثقال الوالدين لمكانهما لما أقول بقول لسكتا لأجل لأجل استقبال كل ده أصل من الدور يجي لأجل استثقال الوالدين لمكانهما سبودا jin nauyin da mahaifa ke yi wajen kula da mana jin damuwar da mahaifa kan gidan an bashi za ka ga wani akwai wanda zai sa ‘ya'ya mata makaranta kwata kwata wai wai zai kiwon dan kuciya kiwon dan kuciya a yi ka tashi in kai kiwon tantabara za su je ta dawo tantabara uwar alkawari ko to a makarar kuciya rashin ta fitin da yi kwari wallahi in kai nan ma a kebe za ta kwana inda baka taɓa zuwa kuma to sai ce kawai ranar sun kama majalisi ne kawai gidan wani a to kai ba alfaharin ka wani a cikin ka ce to shi ne can yadda wasu maza ke kallon mace ba wata kima take da ita ba shi kuma Allah sai ya fito shi kuma a wurin shi yau ma san ma zai fara da su sai ya saka darajar ta sai ya saka a lissafi wa qila an ce huwa ahsan shi ya fi dacewa mana kai a wannan yadda zubin ayar nan yake a fara da mace shi ke nuna kwarewa wajen iya lissafin jinsin mutane a duniya ya tafi Allah kwaikin sarki ya fara saboda inna ma kaddama hunna Allah ya fara da su ne da Allah ya kala kalami annahu fa'ilun ma ya shawo saboda in ka duba farko farkon ayar Allah ya nuna yana aikata abin da ya ga dama ya ce ya kalu kuma ya sha to shi kenan sai ka hana sai fara da mata to yanzu wannan magana da take nunawa ba ma bukatar ka tsaya kana nemo me ce ce hikimar farawa da mata kawai wani ce maka me yasa Allah ya fara da mata a wannan ayar da haka yanzu kawai ka take in kuma yace ba haka ya so ba wannan zai ce to kai da Allah kuma ya ji ka ni sai an jima sai ka yi tafi kawai ka ba shi wuri ya ce la ma ya tabu da abuwa ne ba abin da ya iyaye ma iyayen su ke so ba fa inda abuwa ne domin su iyaye la yurida ni illa tuku da galiban akasari sun fi son a haifan masu namiji akasari musamman yi farko farko na kuma ta fi son namiji ke ai wani malaka yana zuzuntawa an samu soja to ba musamman soja ba wawo su da hana hudar akbara shi kuma an samu ɗaukin sarki yana ba da labari annabu ya kudu kuma yadda yana halitta abin da ya ga dama ba fa da abin da kiristinfin da zai ya shawo sai Allah ya fara ambatan jinsin da ya ga damar ya fara da shi wala yuridu al-abwani tare da cewa iyaye ba sa san jinsin shi kuma halittin jinsin yake so ya fara da shi sai ya fara da shi wannan haka wani yau malamai suka ce malamai ce wa yanki wata munafara ni kuma ibnu al-qayyim yace ni kuma ina da wata fuskar da wata fahimtar wa huwa annahu ta'ala qaddama ma kanat tu'akhiru al-jahiliyya Allah ya gabatar da abin da mutanen jahiliyya ke jinkirtarwa ne min amri banati game da al'amarin ƴaƴa mata hatta kanu yake kunna har ma mutanen jahiliyya suka kasance suna binne ƴaƴa mata da rai ko da suke dukiyar ce mace ta ji daɗi tana ba ba ba ba kawai yana tura mata da sa har ya rike ta ya dawo gida ana mashi murna ka tsara da fitina a yankin da aka yi wannan zima dai take ta jira maka wannan rana a sha giya a tafi ai hada nau'ul mu'akhkharul haqiqu indakum wannan nau'in da aka jinkirtar wanda wanda kuke wannan jinsin wannan nau'in da kuke jinkirtar jinkirtar da jinkirtar da shi wanda ba ku ba shi daraja wulakantacce in da kuma a wurin ku to ku kaddamu da yanki istiqam kamar Allah yana cewa to ni kuma a wurina wannan jinsin ni ne daraja ne a gona shi yasa na fara ambaton shi mana ce wata ambal to ibn kai ce kan wani wani hikima kuma ta Allah kaifa takkar subhanahu al-inasa وأرنف الذكورة فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر نقص التأخير بالتعريف فإن التعريف تنزيه يقول كيف لا أنت كمرة والإجماع كيف نذكر سبحانه وتعالى الإناثة فهو يبدأ الله وضعه في السرقي دي تاجدوا هذا ما تر تيرون سوء نكرة من تنكرة باء لكم دلا يهب لمن يشاء في الإناثة sai zo da na kira wa an rafa sukura da ya zo kan maza kuma sai ya tsara masa alifin da lamu wa ya hagu liman ya sha uzuku ya ce zukura ba kamar yanzu ka ce ne to wane ya fara shiga sai a ba shi hamsin wannan da ka ce ya haƙura ya shiga daga baya kuma sai ka ba shi ɗari shi wancan ana murna a garin su ana shirya kawa ai shi aka fara kiran sunai shi kuma da kai shi kadai ya samu ɗari kaga ne kowa ne da abin da zai ci barazana ne a gaba murnar ka fara shiga neman rance kuma a dawon da ya shiga daga baya duk mantan fara shiga ba a haɗa mashi da ko sisi ba yi an zai fara kiran sunai to mata da aka gabatar da su ya ka cire masa alifin da lamu mata da aka jinkirtar da su in aka kira masa alimin da lamun kamar sun zama daidai da wayanka to dan adin na hayyar su suna nan addar ko wa kuna da nisa ya kaba su ma'rifar su shine wa azafa sukura fa ta bara nafsal unusa bil takani sai Allah ku dauki sarki ya tsora tawayar mata ta hanyar gabatar da su wa ta bara nafsal ta akhiri bil ta'rif sai ya tsora tawayar da aka yi wa maza ta hanyar jinkirtar da su da ma'rifa yace fa ta ta'rifa tansihu domin ma'arifa da ake sautama wani abu wani abu ne na tsarki da ke kara darajar kalma in ka ce baitun kawai wani gida ba san gidan ba ma ma ka ce albaitu gidan nan an san gidan ke nan ya fi daraja yadda ka Allah kukala kamar sai Allah na cewa ne wa ya abu ne mai yasha ulfursanan a alaman madhkurinan ladina la yaqawna alaihim Allah maɗaukakin sarki yana ba da kyautar zarata su ne al'ursa abin nan sadaukai al'a'ala shahararru fitattu almadhkurina waɗanda ake ambaton alladina la yaquna alaihim wanda darajar su ba koyi ya wuce a gare wanda takdir zaka iya yin shi ne kawai idan sa ba a kalmar ma'arifa amma ba ta mata ma'arifa ba ba da ma kai wannan dakarawa sai sun maza da aka sa mata ma'arifa kamar haka Allah ke ni yace sun madakara asfilfai ne ma sannan sai ya ambaci nau'ukan kuma a hadi ka duba da yake ya abu da mai ya tawo ina ta sai ya fara da mata jinsin farko kenan wasu wasu ma'auratan sai a ba su mata zalla sai ce waya abu da ya sha ku suku wasu kuma sai a ba su maza zalla kaga jinsin farko sai ya fara da mace jinsi na biyu mata ya zo jinsi na uku sai ya haɗa maza da mata amma hikima ta Allah sai ya koma abin da ake tsammani sai ya fara faɗar maza sai ce auyu da wuyu ko sai ce duk ranar wa inasa duka mun kira amma sai fara ambatan maza ko kuma in ya tashi sai ya haɗa ma wasu da maza da mata shi ne ce sun matsakar shilfai ne ma'an sai ya ambaci jinsin duka a haɗi sai dai kaddamar zukura ya gabatar da maza ne iza an fi kullum minan jinsai ne haka hu minan takalin wanda a domin ya bai wa kowane jinsi darajar gabatar da shi da kuma jinkirtar da shi kaga yanzu a aya ɗaya wani wurin an fara faɗar mata sannan maza da aka yi gaba aka fara faɗar maza sannan mata yanzu waye ne ba in in ba Qur'ani ba za ka samu irin wannan ba in wani shugaba da ke jawabi sai in ko ku ko waye ne ta cewa akwai kurakurai ba da ta wanda wa alamu bima arawa da min zalika ba Allah ne shine masani game da abin da yake nufi da haka kuma sanne ne ma hikimar ba duka ne kuma Allah sani wal maqsud mana ce duka ne maqsudi na wannan shimfida أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية جزء أولي يا يا ماتا دقيقة شيء بالسنة لأمن جاهلية الذين سمهم الله تعالى في قوله دقيقة لألا مدو تسلسل هي أمتا تشمفئي ألا يا سرقي دقيقة مكان لكي يا مريا يا ماتا سورة النحل يكي سوى وإذا بشر أحدهم بالأنثى idan Allah ya yi matsayansu bishara da samun haihuwar ƙyamaci idan aka haifa ma wani daga cikin mutanen jahiliya ƙyamaci wanda wani huhu musu wadda za ka ga fuskar mutum ta wanzu cikin bakin ciki ta yi cikin irin a ce akwai ne masarar mafarki in mace zo ya ce mashi akar makanta ce na yi mafarki shi ne wani mafarki kai ya ce na yi mafarki fuska ta wani wuri a fuska ta yayi baki kirin tambayar farko da malam zai ce matar kana da ciki ni ce tana da ciki ka je ka shirya mata za ta haifa ita karba kalla sai ne ce wa idza bushira ahadun bil unsa walla wajhu muswadda da kai kai kun kara mace ne ciki kai wani ciki fuskar ka kai baki to ana akwai yiwuwar kuma ta za a haifa kaga ma an hutar ka kai kawai dai ka kai kayan mata Kuka zai daga raja. Sai idan aka yi bacin aka bai wa ɗayan kyautar haihuwar ya mace sai ya wuce fuskar da bakin irin ya wanzu wa huwa kawai yana cike da bakin ciki ya tawara min alƙawmi har kuya yake a wasu cikin mutane bai ƙara fitowa dan sai da majalisa bai ƙara isa yake ga mutane sai ya kirkira wani aiki a bayan gari da an gama ko a bayan fashi jahiliya ne ko bai san ya fita ba zai ga wani cikin dare saboda kare haɗu da abokai dan yana haɗuwa da abokai wulaƙanci za su yi mai zai iya zuwa su bushe da dariya ga uban mata nan uban mata mai uban mata kenan shi da mai dariyar mugunta min su ne ma bushirani zai rika ɓuya ga mutane saboda munin abin da aka ba shi na kyauta sai ta tunani a yau fi kowa na wunin yanzu zai rika wancan nan ya barka da rayu bisa wulaƙancin da zai kasa gani a rayuwa am ya dusu rufi tura ko ko zai ke binne shi ne a turbaya ala alaji ku saurara sa a bayan sunna abinda suke hukuntawa ya munana bai dace mutum ya zama haka ba a ce zai rika kyamar ƴaƴa mata aka samu da mutum sarki ya faɗa cikin suratul zuhur yake wa idza bushira ahadun bima zaraba lirrahmani masala wanda wajen musu wanda wawa kawai wa idan bushir ahadu idan aka yi matsayansu bushara aka bai wa ɗayansu kyauta ta haihuwa da ma zara batar rahmani matsala da abin da suka buga wa Allah lisani da shi don suna buga wa Allah lisani da haihuwar matan bai da nuna lillahi banaki su ha na wala kuma ya kyau na cewa shi Allah shi ya cancanci a babban ƴaƴa mata a fara aikin mun lati wala unsa wa manata salisata al-ukhra ada kuma zakar wala unsa tilka idan kismatun siba hiya illa asma'un sammaytumuha idan ka sai da lata kaga lati sunan mace ne da uzza uzza sunan mace ne manata ma manata ma sunan mace ne kamar ka ce Allahu shine muzakkar mace shine Allahu al-azizu namiji kenan al-uzza mace kenan al-mannanu namijin kenan al-manatu mace kenan in ce wannan duk su ne allolin su yanzu da jingina wa Allah mata ina da ce alakumus zakaru haba jahiliya yanzu ku ke da maza wanda kun kunsa Allah shi ke da mata to ina da ce idan aka ba su haihuwar abin da suke jingina wa Allah wanda wajen hukus wanda sai fuskar shi ta wanzu cikin baki da damuwa wa huwa kazi yana cike da bakin ciki wa min haula saboda haka ne abbara ba'dul mu'assirin li rajulin qala lahu wani mai fassarar mafarki daga malamai masana fassarar mafarki yace ma wani mutum da mutumin yazo yace mashi ra'aitu ka anna wajhi iswadda akar makanda na ga kamar fuska ta tayi baki fa qala lahu sai yace mashi anaka mar'atul hamil wala ko kana da mace ne mai ciki kada na'am ya ce eh kada kadi da ka unsa sai ka shirya na ta haifin maka mace ko da wa idza bushira ahadun bima daraba lirrahmani masala wanda wajhuhu muswadda wa huwa qawi ko wa idza bushira ahadun bil unsa wanda wajhuhu muswadda wa huwa qawi ya tawara min al-qawli su'i ma bushira to la sai da mana dabi'a ce ta mutanen jahiliya kuma ma sun kafirta da wannan Allah da shi sarki yake cewa ala innahum min jikkihim la yaquluna waladan bawu wa innahum lakadibun saboda sankara ƙarya irin ta kagare da shashi bane wai ma cewa suke wai Allah ya ai wa innahum lakadibun Allah ya ce ƙarya suke tsantsar makaryata ne wanda suke cewa Allah ya ai asfafan banaki ala bani yanzu shi Allah in har zai zaba sai zaɓi matan ya bar makon mata malakun kai ba zaɓi ne ta ba a ciki ne a hukunci ya jahiliya wanda muguwar ɗabi'a ce mutum ya rika sanar ya mace ya rika jin cewa shi kamar Allah da ya mashi wani abu na gata ba to bayan an da ya gama wannan shimfiɗa zai zai ci gaba da kawo dalilai da suke nuni ga kima da darajar samun ya mace wani gida mutum ya ji zai iya tare dare ma ya ta'addu'a na kwanci kun yi kunsa ita ko baka yi haka ba dai a duk da ke nufi in an azurta ka da su to karka yi wata damuwa ba wulakanta ka Allah ya babban wani alkhairi ya taface ka da shi ya zama bai ba wani macen ko ɗaya ba kai kuma sai aka ba ka gida ɗaya gida gida ma ke da ka duka don a ƙara buɗa maka hanyoyin samun aljanna cikin ruwan sanyi saboda abinda Allah ya kaddaro maka na kana bauta kuma ya kuɗe maka hanyoyin rabauta to saboda yayin lokaci sai mun ga kana da kun da rubutun sai shi sai muslim inda ya koro hadisai da suke nuni ga fadakan samun kyamaci sai mu da kana ya na kada mu da dika illa illa illa anta astaghfiruka wa la ilaha illa anta assalamu alaikum